الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa a cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar na Imam Suyuti wanda kuma muna hada shi tare da ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya za mu tashi ne insha Allah ta'ala a farkon suratul qasas muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to a cikin addirasa al'adadiyyar mawdu'iyya wadda ita muke farawa suratul qasas makkiya ce an gane ko wato an ce al-qasas masdar ne qassa yaqussu qasasan fartadda ala atharihima qasasa in an ce al-qisas jam'i ne na kuma qissa kuma an kira ta suratul qasas saboda ya zo falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin an gane ko yawa kiran suratul qasas makkiya sannan kuma tana da ayoyi guda 88 an gane ko yawa ayoyi 88 adadin haruffanta tana da haruffa 5791 haruffanta dubu biyar da ɗari bakwai da tis'in da ɗaya tana da kalmomi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ba tare da sai an safi da ila ba da sauransu haruffa kenan ban da su tartibin ta na mushafi na jerin surorin alqur'ani ya an faro daga sama ita ce sura ta 28 a tartibin nuzuli tartibin ta na sauka imam suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an da abdullah tayyar sun kawo ta a sura ta 49 Abdullah Tayyar yake cewa fiha mansukhun cikin ta akwai ayoyin da an shafe su walaysa fiha nasikhun amma cikin ta babu ayat da ta shafe hukuncin wata aya duk da yake irin waɗannan mun faɗa a duke shi da ma'ana mafi faɗi ya shafe hukumce hukumce da kuma mutlaq da muqayyad al'am wal khas inda galibin surori makkiya ba su dauke da wani nasikh da mansukh to sannan kuma sun kace nazalat ba'da an-namli ta sabka bayan suratul namli wa qabla al-isra'i kuma ta riga suratul isra'i sabka amma kaga cikin jerin tartibi na mushaf suratul isra'i tana gabanta an gane ko to wannan shi dai ne takaitaccen bayani game da surat wato al-qasas idan muka dawo cikin littafin ta nasu kuddurar imam suyuti yace aqulu ina cewa bahara li ya bayyana gare ni ba'd al-fikrati bayan nayi wato tunani annahu subhanahu shi Allah tsarkakakken sarki lamma haka lokacin da Allah ya hakaito ya ruwaito ko ya kawo bayani fi shu'ara'i a cikin shu'arati shu'ara'i qawlu fir'auna li Musa fir'auna da yace ma annabi Musa alam nurabbika fina walida ba mu muka rene ka ba tun kana dan yaro wala bitta fina min umrika sinin ka zamna a cikin mu shekaru masu tsawo daga cikin shekarunka wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta ka aikata aika aikaka wadda ka aikata to ila qawli Musa ha inda annabi Musa ce fa farartu minkum sai na gudu na barku lamma khiftukum lokacin da naji tsoron ku fa wahaba li rabbi hukman sai Allah yayi mini baiwa ta hukunci waja'alani minal mursalin Allah ya sanya ni daga cikin manzanni wa qala fi tasin kuma sai Allah ya faɗa a cikin tasin annaml tunda an ce tasin ita ba ta da mimun suratul naml kenan qawlu Musa li ahlihi annabi Musa ya ce ma iyalansa inni anastu nara na ga wuta ila akhirihi har zuwa ƙarshe allazi huwa fil wuqu'i wannan kuma ya abku ne ba'd al firari bayan annabi Musa ya gudu walamma kana ala sabili al isharati wal ijmali to can da an ka fara inni anastu naran din nan wato ya zo ne ala sabili al isharati akan uslubi ta hanyar nuni wal ijmali da kuma bayani a dunkule basata fi hadhihi sura sai Allah ya fayyace a cikin wannan sura ma ujiza abinda an kawo shi a dunkule fi surataini a cikin surori guda biyu kenan shu'ara'i da kuma annaml tunda ya ce wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa fassala sai Allah ya rarrabe ma ajmalahu abin da ya kawo shi a dunkule fihi ma a cikin su ala hasbi tartibihi ma kuma akan hasbin tartibi tunda abin da ya fara da shi can cikin abin nan suratu shu'ara'i shine wato fa'alta fa'alata kallati fa'alta kaga sai da yawan nan bayan ya gudu na sannan kuma qala li ahlihim kusu to shi yasa sai aka zo cikin namli sai aka fara da abin nan da aka zo cikin abin nan suratul qasas sai aka fara fayyace bayanin kamar yadda ya zo a can jeri tunda fa'alta fa'alata kallati fa'alta ita aka fara fayyacewa a cikin suratul qasas sannan aka sai qali ahlihim kutu aka fayyace ta kuma a cikin suratul qasas fa bada'a bi sharhi tarbiyati fir'auna lahu sai an ka fara da sharhin tarbiyyar da fir'auna yayi masa tunda yace alimnu rabbika fina bi sababi zalika yace tarbiyati lahu musaddiran bi sababi zalika an gane ko ko masdaran bi sababi dalika a musaddiran kenan yana farawa bi sababi dalika saboda wannan ne Allah ya bude min uluwi fir'auna da girman kai da babakeri na fir'auna wa zabhi abna'i bani isra'il da kuma yanki ƴaƴan bani isra'ila almujibu li ilqa'i musa inda wiladatihi dalilin da yasa aka jefar da annabi musa lokacin da aka haife shi fil yammi a cikin teku ko ruwa khawfan alaihi min adh saboda tsoron ka fir'auna ya yanka shi an gane ko wa basata alqissa sai Allah ya fayyace qissa fi tarbiyati a cikin tarbiyarsa ma'ana sai da ma an ka kawo dalilin da yasa shi annabi Musa ya kwado hannun Fir'auna har Fir'auna ya masa tarbiya da shi aka bude cikin qasas wa ma waqa'a fi fiha da abinda ya abko a cikin ta ila kibarihi har lokacin da annabi Musa girma ya kama shi ila sababil ladhi har an ka zuwa ga sababin da min ajlihi ta dalilin sani wato qatala al-qibti annabi Musa qatala al-qibtiyya ya kashe baqibdi mutumin Fir'auna kenan وهي الفعلة كو وهي الفعلة itace aika aika allati fa'ala wanda ya aikata wanda fir'auna yace ya aikata aika aika yace to ila ila alhammi bidhalika alayhi ila alhammi har abin da yasa an kai niyya bidhalika saboda wannan alayhi akan shi shi annabi Musa a halakar da shi an gane ko wal mujibu kuma abin da dalili li firarihi annabi Musa ya gudu ila madina zuwa madina ila ma waqa lahu ma shu'aibin tare da abin da ya hadu da shi da annabi shu'aib an gane ko madiyana kenan madinatu qaum shu'aib sun tana can tijahi tabuka sun kace wajen ta'liqi number 1 ala bahr al-qalzam wa biha al-bi'r alladhi istaqa minha Musa li ghanam shu'aib kadi ba cikin marasid al-itla' ba marasid al-matali' ba marasid al-itla' ne ko al-itla' ala ayyati hal dai shine imamu suyuti ya ce shu'aib amma malaman tafsiri wasu sun tafi cewa ba annabi shu'aib bane don an ce madina ba shike nuna shu'aib bane don sun ce wa abuna shaykhun kabir wala ma tawajjaha tilqa a madyana dalilin su kuma suka ce an ka duba da an ka kisa annabi shu'aib sai da an ka kare sannan an ka ce thumma ba asna min ba'dihim musa sannan muka turo annabi musa kina ya nuna annabi shu'aib ya shuɗe wannan lokaci an gane ko wa tazawwujihi bi ibnatihi da kuma abinda an ka bada bayani na auren da annabi Musa ya ma yar shi annabi Shu'aibu ko ko wancan bawan Allah salihi ila an tsara bi ahlihi har zuwa lokacin da annabi Musa ya tafiya da iyalansa wa anasa min janibi turi naran ya hango wuta daga nesa fa qala li ahlihi yace ma iyalansa umkusu inni anastu naran kiran ku tsaya nan ni na tsinkayi wuta na ga wuta ila ma waqalahu fiha habba haka kai zuwa ga bayanin abinda annabi Musa ya abku gare shi minal munajati da rabbihi na haduwa da ubangiji shi ko ganawa za a ce wa ba'athahu iya wa ba minal munajati wa ba'athihi iyahu rasulan da tura wanda Allah ya ma annabi Musa a matsayin manzo wa mastatabba'a zalika da abin da ya biyo bayan wannan ila akhiril qissa zuwa karshen qissa fa kanat sura wanga sura sai ta kasance shari hasan tana mai sharha lima ujmila ga abin da an ka kawo shi dunkule fi surataini ma'an a cikin surori guda biyu kuma ala tartibi akan yadda zo jeri shu'ara ai ta yi zancen tarbiyyantar da shi sai aka fara zancen haihuwar shi har zuwa tarbiyya ta yi an gane ko kuma da abin da an ka ce ya aikata na aika aika kuma an ka kawo shi har yanzu dai a cikin suratul qasas haka an gane ko da aka zo kuma cikin suratul naml sai an ka ce annabi Musa qala li ahlihim kufu to sai aka je kuma aka so cikin suratul qasas kuma bayan waɗannan abin da aka na shu'ara kuma sai aka arfayya cewa wa bidhalika yace to da wannan ne urifa za a san wajhul hikma wato fuskar hikma fi taqdimi tasin na gabatar da tasin wadda take suratul namli ala hadhihi akan wannan wa ta'khiruha da kuma da jinkirta ta an shu'ara'i daga shu'ara'i ma'ana dalilin da yasa an ka jinkirta ta ga waɗannan surori imamu suyuti yace falillahi alhamdu godiya ta tabbata dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alama alhama akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ilhami na ilimi to wannan shi ne abin da imamu suyuti ya kawo game da suratul qasas yanzu kuma za mu dawo a cikin الدراسة العددية والموضوعية سيمو دوكي سورة العنكبوت سورة العنكبوت سورة العنكبوت جزء جزء كينان مكية تي an gane ko kuma dalilin sa mata sura suratul ankabut dan Allah ya ce masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya ka masalil ankabut ittakhadhat baita adadin ayoyin ta tana da ayoyi 69 dukkan a adadi dai da muka kai gare su ba mu ga sabani ba eh in ma akwai shi to ba mu gane shi ba adadin haruffanta tana da haruffa dubu hudu da ɗari biyu ita suratul ankabutu kenan dubu hudu da ɗari biyu adadin kalimominta tana da kalima ɗari tara da tamanin da biyu amma banda irin su huruf ba a sa su ba kamar su ila da fi tartibinta na mushaf an gane ko a jerin yadda an ka jeranto surorin alkur'ani ita ce sura ta ashirin da tara a tartibin nuzuli kuma tartibinta na sauka imamu suyuti cikin al-itqan da abdullah tayyar sun kawo ta a sura ta 85 da sauka abdullah tayar ya ce fiha mansukhun a cikin ta akwai ayoyin da an shafe su wa laysa fiha nasikhun amma babu ta ayar ta shafe wata aya a ciki wanda kuma galibi muna ɗaukar wannan a matsayin an-nasikh wal mansukh bi ma'anal am kenan tana yana nufin akwai mutlaq wal muqayyad ko kuma al-am wal khas ba dole ba sai wancan na hukumce hukumci sun ka ce nazalat ba'da rum ta sabka bayan suratul rum an gane ko kenan sabkatta bayan suratul rum duk da yake amma a tartibul mushaf suratul rum ta zo bayan ta wa qabla al mutaffifin sannan ta sabka kafin suratul mutaffifin kenan sai da an kabuta ta sabka sannan mutaffifin ta sabka mun gane wannan da kyau ko yawwa to wannan shi ne a takaicen takaitawa abinda ya shafi ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya idan muka dawo cikin littafin tanasu quddurar fi tanasu suwar na imam suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yawwa imamu suyuti yace aqulu zan ce ko ina cewa baharali ya bayyana gare ni fi wajhi ittisaliha ta fuskar dalilin haduwarta ko sadar da ita bima qabla da sura da ta gabace ta kira suratul qasas anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki akhbara ya ba da labari fi awwali surati sabiqa a farko farkon surar da ta gabata an fir'auna game da sha'anin fir'auna annahu shi ala fil ardi yayi babakere an gane ko ya zan dan kama karya wa ja'ala ahlaha shi'an sanin ya mai da mutanen ta jama'a jama'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yana rauna da wata jama'a daga wasu ya rarraba kawunan su don saboda ya jagorance su kenan ba turawa na sun ka kawo division pour mieux régner ba ko division pour régner ko ko divide and rule yudabbihu abna'ahum fir'auna yana yayyanka ƴaƴansu kaga fi'ili mudari'i ne wanda ya nuna aikin sani yau da gobe wa yastahi nisa'ahum yana rayar da mata ba yana sa musu rai ba yana barin su a rayi don ba shi yake halittawa ba to tunda Allah ya faɗi wannan a farkon suratul qasas sai ya ce iftataha hadhihi sura sai Allah ya bude wannan sura bi dhikril mu'minina da ambaton mu'mine alladhina fatanahumul kuffar wanda kafirai suka fitine su wa azzabuhum suka azabtar da su alal imani don saboda imanin su bi azabin duna ma udhiba bihi ma udhiba bihi qawm fir'auna da azabar da ba ta kai irin azabar da an kai fir'auna ya mutanensa ba kinan bani isra'il duna ma azaba bihi qaumu fir'auna bani isra'ila kinan azabar da fir'auna da mutanensa suka yi bani isra'ila ba ta kai ta su waɗannan ba yace to tasliyatan lahum dan saboda ayi lallashin su waɗanda sun ka zo misali zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bima waqa lahum bima waqa liman qablahum game da abin da ya afku ga mutanen da sun ka gabace su da haka kasu yi mamaki wa hassan lahum ala sabri an motsar da su an gane ko akan haƙuri walidhalika qala huna shi yasa Allah ce wala qad fatanna alladhina min qablihim ka ku ga fir'auna daga cikin min qablihim wa hadha aidan min hukmi min hikami ta'khir al-qisas ta'khir al-qasas ala tasil yana daga cikin hikmomin da assa sun kasa an ka jinkirta suratul qasas ala tasin akan tasin saboda fayyace bayanin da ya zo cikin tasil sai an ka jinkirta da an ka kawo tasil sannan sai an ka kawo qasas an ka fayyace shi tunda can an ce cikin suratul namli idh qala musa li ahli inni anastu naran kaga sai an ka jinkirta qasas sannan aka zo aka fayyace yadda ya hadu da bayanin wato wannan wutar a cikin suratul qasas wanda ya tsinkaya to kaga nan ba sai an ka zo aka kawo kissa fir'auna sannan an kace musu wa alaqad fatanna allazina min qablihim waɗanda mun ka bada labarin su tunda an faɗi yadda an ka fitini an ka jarbi bani isra'ila to kinan sannan na sai an ka zo da wannan wa aidan kuma yace kai falamma kana fi khatimatil qasas da yazo ya da yazo da yazo a ƙarshen suratul qasas an gane ko al isharatu ila hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam an yi ishara zuwa ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka nan bane tunda an ce innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad ila ma'ad wasu sun ce nan makka wasu ila ma'ad kuma sun ce zuwa aljanna an gane ko to almuhimmu wa fi khatimati hadhihi sura a ƙarshe ƙarshen suratul abin nan sura suratul al-ankabut an gane ko wa fi khatimati hadhihi sura al-isharatu ila hijratil mu'minina sai an kai nuni zuwa ga hijran mu'minai bi qawlihi ya ibadi inna ardi wasi'a fa iya ya fa'budun ko ba ka bane kasa ta mai yalwa ce to kinan ku don haka yin hijira ba matsala na sabata taliyahu ma wannan sai sa dace wasu wato jeran tuwasu ta dace an gane ko yawwa ko kuma innal ladhi farada alayka alqur'ana da mu iya karawa tunda an ce Allah ta yi nuni zuwa ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai aka yi bayanin kuma jarabawa wala qad fatana alladhina min qablihim kenan ita kanta hijirar jarabawa ce ta shiga ciki kenan ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka fara jaraba da hijira ko ba haka nan bane da dama sun yi hijira annabawa ina fata an fahimta wato su daga cikin su to sura ta gaba sai suratul rum suratul rum makkiya ce sannan kuma ana abin nan suratul rum abin nan ne makiya ce ana kiranta kuma suratu alif lam mim ghulbatir rum to kaga nan wannan dai ai babu ne abin nan an gane ko suratu ghulbatir rum adadin ayoyin ta tana da ayoyi 60 a iya binciken da muka yi ba mu ga wani sabani ba akan shi ko ba haka ba yawwa adadin harufan ta tana da harafi 3433 harafi 3433 wa adadul kalimat adadin kalmomin tana da kalma 817 banda haruffa ba a sa haruffa kamar fi da ila tartibin ta na mushafi tartibul mushafi na jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 30 tartibin ta kuma na sauka at tartibun nuzuli kamar da al-itqan ya kawo cikin fi'lumil qur'an da kuma abdul tayyar ita ce sura ta 84 an gane ko abdullah tayyar yace fiha mansukhun a cikin ta akwai ayoyin da aka shafe wa laysa fiha nasikhun a cikin ta babu ayar da ta shafe hukuncin wata aya duk da yake mun ce galibi irin wannan yana daukan ma'anar am kenan wal khas wal mutlaq wal muqayyad ba wai nasikhul mansu dan surori makiya da suru zaka iske baka samu ma wani hukunci cikin su balantana a ce sun shafe ko an shafe wallahu a'lam nazalat ba'da al-inshiqaq ta sabka ne bayan suratul inshiqaq idza as-sama'u inshaqqat wa qabla al-ankabut ta sabka gabanin ankabut an gane ko wajen sauka ta gabace ankabut amma wajen shiyarin ta surorin alqur'ani kuma ankabut ta gabace ta mun gane ko to wannan shi dai ne a takaice bayani akan suratul rum a cikin dirasal mawdu'iyya al-adadiyya mai so zai rika duba littattafan tafsiri da kuma littattafan ulumul qur'an da sun ka fayyace bayani kan surorin alqur'ani kamar littafin basair zawi tamyiz na fairuz abadi basair zawi tamyiz wannan littafi ne wanda yake cikin ulumul qur'an babban littafi ne an gane ko yawwa to duk da yake farawa da shi zai bada wahala mutum ya fara da al-itqan fi ulumul qur'an har ya samu ya fahimci abin nan da al-itqan fi ulumil qur'an da at-tahrir fi ulumil qur'an wadanda su ne kamata dalibi ya kokari ya fahimce su kafin ya shiga wadancan manyan manyan littafai don ina ganin basair zawi tamyiz na Fairuz Abadi da ke in bai kai mujalladi 100 ba eh mujalladi 100 alaran ma a lahiya kake alaran ma kenan malam wasu mutane ba su zo ba don su yi kwana a sun zo ne don su yi ma alkur'ani hidima da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da ilimin mukan musulunci ina fata ana fahimta ta kowa akwai inda Allah ya sauƙaƙe mai yanzu ba ga wani sai a ce maka ya tara makudan kuɗaɗe da motoci da abin ga shi kashi ba san iya iya duke shi ba eh to haka ne wani kuma sai Allah ba shi lokaci ya ya sakhara abin nan rayuwar shi wajen yima alqur'ani hidima da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma ilmuka da musulunci kowa akwai inda Allah ya bashi abin nan haka in kaga Allah ya zabe ka wajen yima littafin shi hidima ka gode ma Allah da yima addini hidima an gane ko tunda duk abin da mutum ya tsara a duniya nan zai bar shi dai a duniya in ma bai sa shi ba cikin yima addini hidima kaga ya ƙara tafka hasara Allah kai muni tsari in gane ko to tana yi wa illa a samu wata taba a wadda bata kai ɗari ɗin ba illa a yi su ko manya haka an gane ko to almuhimmu suratul rum imamu suyuti yace aqulu ina cewa zahara li ya bayyana a gare ni fi ittisaliha bima qablaha na wato munasabar saduwarta ko sadar da ita da surar da ta gabace ta kinan suratul ankabut tunda ita ta gabace rum annaha ita suratul ankabut khutimat an karkare ta ko khatamat ta karkare bi qaulihi da fadar Allah walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waɗanda suka yi jahadu suka yi kokari fina don saboda mu alfa'unan tana iya zamantowa sababiyya lanahdiyannahum tabbas Allah ce zamu shirye da su subulana hanyar mu an gane ko walladina umumina ismul mawsul fi umum jahadu fina an gane ko nan fina nan annunu litta'zim bai ce fiya ba lanahdiyannahum annunu litta'zim kuma nan alƙawari na lanahdiyannahum lanahdiyannahum bai ce wa hunna ba litaghlibi janibi dhukuri ala janibi inath subulana hanyoyin mu to ai hanyar Allah guda ta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula to an kai yace yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wasu malamai suka ce nan abin da ake nufi furu'u shari'a ko ko an ga utubira ikhtilaful umami wa ikhtilafir rusuli wa ikhtilafir risalati wa ikhtilafil azminati tunda duk hanya ta Allah ce amma wadanga an hankalta mu zamanin su ko ne yayi nashi zamani ko ko ne an hankalta mu nashi manzo ko nashi littafi sai an kace subulana amma guda ce wasu ka ce a'a subulana din nan a'a hanyoyin kohohin aljanna guda takwas na to kowanne daga cikin su akwai hanyar da zai tafiya akan ta wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a su bulana nan ana nufin tauhidi guda ne amma hanyoyin mu na shari'a za mu shiryar da su kinai wato utubira ikhtilaf ash-shara'i dan kaka ce cikin qur'ani akwai banna eh faftatahat hadhihi sai wannan sura ta bude bi wa'adi da alƙawali ko man guliba min ahlul kitabi waɗanda aka rinjaya daga cikin ahlul kitabi an gane ko tunda su rumawa bil ghalabati wan nasri an rinka bude da yi musu alkawali kenan alwa'd bil ghalabati kenan an yi musu alkawalin rinjaya wan nasr kenan da nasara akan makiya wa farhil mu'minina da kuma alkawalin farin cikin mu'minai bi zalika da wannan wa anna daulata cewa ita daula li ahli jihadi fihi kenan ga waɗanda in an ce nan daula ba ana nufin ƙasa ba a ana nufin juyowa al'amurra a ƙarshe in ta kewayo to za ta dawo ne li ahlil jihadi fihi ga waɗanda sun kai jihadi don ɗaukar da kalimar Allah an gane ko to na abin da ke nufi juyowa al'amari amma in ya juyo kuma za su kafa daular su don mu fahimci kalimar da kyau wala yadurruhum ba zai cutar da su ba ma waqa alahum abin da ya afku gare su qabla zalika kafin wannan min hazimatin na hazima na na cin nasara da akai akan su tunda abin fahimta anan shine cewa yana daga cikin al-ikhbar al-ijaz al-qur'ani al-ikhbari al-ghaibi qur'ani ya ce ghulibatir rum an rinjaye su fi adna al-ard wasu malamai suka ce fi adna al-ard min ash-sham kenan mafi kasa mafi kusa daga sham ko kuma fi adna al-ard a wuri mafi zurfi bisa doron kasa shi yasa yanzu da turawa suke bincike sun gano wurin da yafi kowane zurfi a duniya daidai wurin nan inda an kai yakin nan inda qur'ani ya faɗa ina fata an fahimce ni kenan sai zama to abu biyu qur'ani ya hankalta mu al-mawqi'ul geography sannan kuma ya hankalta mu cewa fihi sirrun min al-asrar al-ilmiyya wallahu ta'ala alam to kuma sai qur'ani ya kodi gaibi na biyu ba ya ce fi adna al-ard min ba'di ghalabihim wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna sai fi bid'i sinin kaga sai tantance kuma lokaci ma'ana tun da bid'u daga uku zuwa tara ina fata ana fahimta ta kenan kaga nan ma gaibi ne na cewa abin zai juya kuma ya kodi lokaci sai ta miyu fi bi ismillahi al-amru min qablu min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun sai ta kuma wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun rannan kuma mun ne za su farin ciki kafin wannan kuma gaibi na kuma rannan an kai yakin badar Allah ya kyauta yace haza tare da wannan kuma zan ƙara maka wani abu ma'a ta'akhihima tare da wato dace wasu ƴan uwantaka su ta daga uhuwa ne bima qablaha da farkonta da abinda sura da ta gabace ta kenan ita suratul rum fil matla'i wajen budewa ta bude da alif lam mim ita ma alif suratul ankabut ta bude da alif lam mim kaga nan ma akwai kamanceceniya fa inna fa inna kullam minhuma kowace daga cikin cikin su gashi ma ya kawo shi iftataha ta bude bi alif lam mim wato tare da alif lam mim amma ghaira muaqqabin amma ba a biyo bayan alif lamin ba bi zikirin qur'ani da ambaton alqur'ani kaga da rum da ankabut da maryam da suratul qalam su ne surori guda hudu da sun ka bude da huruful muqatta amma ba ambaci alqur'ani ba bayan waɗannan harufan shi yasa yace wa huwa khilaful qa'ida wannan ya saba wa ka'ida ta alqur'ani al-khassati wanda take banta bil muftatahi bil hurufi da surorin da anka bude su al muftatah kenan bil hurufi surorin da anka bude da harufa al muqatta'a wanda suke huruful muqatta'a wanda ake karanta su ba da wasalin su ba da sunayen su fa innaha waɗannan kulluha dukkan su uqibat bi dhikril kitabi an biyo bayan su da ambaton littafi aw wasfihi ko sifan shi duk surar ta bude da huruful muqatta'a zaka ga sai an ambaci alqur'ani ko sifofin alqur'ani illa hataini surataini sai ce banda suratu su waɗannan sura guda biyu da ankabut da mi da kuma ar-rum yace kai wa suratul wa suratul qalami da kuma suratul suratul qalam nun wal qalami ma yasturun linaktatin ko bayyantuha saboda wata nakta hikima shine nakta asalin nakata shine ka dan soka to in ka dan ka soka abu ba kowa yake ganin cewa akwai dan rami karami ba to sai an ka kira hikima wanda ta boyu ba kowa yake ganin ta sai a kira ta nakta hikima kenan fi asrarut tanzil a cikin littafi nashi da ake kira asrarut tanzil ina fata an fahimci an gane ko to malamai sun yi ta kokarin su bayyana mi a hikimat da tassa ba a bude bayan cikin waɗannan surorin guda hudu ɗin da mun ka ambata don ya ka guda uku amma maryam ma tana cikin su me yasa ba a kawo ambaton alkur'ani ba kai tsaye sabanin sauran surori an yi maganganu daban-daban wasu suna ganin a'a su waɗannan surorin ƙarshen su an kai ambaton alkur'ani an gane ko an kabutu wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih ko ba ka dan bane ita ko suratul rum wa laqad darabna lin nasi fi hadha alquran min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun ko ba ka dan bane to sannan kuma ita ko suratul qalam wa ma huwa illa dhikrun lil alamin shine zance alqur'ani ita ko maryam fa innama yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wasu malamai suka ce a'a ita ma suratul qalam an ambaci alqur'ani nun wal qalami wama yasturun ko da mun ce lauhil mahfuz mala'iku ko ko mutane masu rubutu dai ko mun ce am masu rubuta alqur'ani ko mun ce khas masu yin rubutu to ai daga cikin masu rubutu akwai zancen alqur'ani sai suka ce ita qalam a fitar da ita to yanzu in an ka fitar da qalam to sai sura uku akwai ankabut akwai rum akwai maryam to su ko me yasa sai wasu malamai suka ce nan su an hankata ma al-azmin as-salasa dama lokaci guda uku ne muna lokaci al-madi da al-hadir da al mustaqbal to da haka ita rum ghulibatir rum fi adn al-ardi hum ba'd ghalabihim sayaghlibuna ta bada labarin abin da zai zo gaba ita ko suratu maryam zikru rahmati rabbika abdahu zakariya ta bada labarin abin da ya wuce madi kenan ita ko suratul ankabut a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna sai ta bada labarin abin da ake nan a ciki tunda kaina sai an jarrabe ka a lokacin da kake ci kaga wadansu malamai sai suka kawo wannan fa'ida. Amma mai taƙiƙin wannan littafi da inda Imam Suyuti ya ce bayyana fi asrarit tanzil sai ya kawo number one. Ya ce zakar al-mu'allifu fil muqaddima annahu allafa hadha al-kitab al-mawsu'i wa lam na'thur alayhi. Ba mu cimma wannan littafi ba fi qawa'im al-makhtutat a cikin qa'ima list kenan takarda ta makhtutat wa ashara ilayhi fil itqan kuma yayi ishara zuwa gare shi kenan yana daga cikin littafan da har yanzu ba a kai ga samun su ba. an fahimci cikin makhtutat kenan ba a buga littafin ba shi wani littafin na asrarut tanzih na Imam Suyuti an gane ko amma yace to mu abinda muka gani dalilin da yasa dan yayi larabci mai tsawo ba sai mun kawo shi ba dalilin da yasa ba a bude an kabuta da rumu ba da zancen littafi da kuma sifan littafi yace wallahu a'lam domin ya takarrur alhadith an alkitab an yawaita zancen bayanin alqur'ani bayan huruful muqatta'a cewa daga wajen Allah yake duk ya kawo surori abin nan sai ce to kenan sai zamanto kana labudda min ibtila'il musaddiqina bihi sai an jarrabi waɗanda sun ka gaskata alqur'ani an gane ko hatta yan'azil munafiqina alal mu'minin sai an bayyana mu'minnai ko su mu'minnai su bayyana yan'azil aslan yan'azil shine nisanta kenan munafiqai su nisanci mu'minnai ko a bambance tsakanin mu'minnai da munafikai wa yadhharu as-sadiqu fi imanihi mai gaskiya ya bayyana to daga makaryaci min al-kadhib wa hada min musabati al-ikhtibar al-amali to wannan kuma jarrabawa ce a aikace kamar tamkar jarrabawa ce a aikace shine bi masaba listitabati an-nari listitabati an-nas li amri al-kitabi wala siyama yace to kenan shi ne wannan walidhalika qala ta'ala fil ankabut min nas man yaqulu amanna billahi shi yana ganin kamar dalilin da yasa ba a kawo zancen littafi ba saboda littafin na an yi ta ambato an yi ta ambato an yi ta ambato an ka huruful muqatta'a sai a kawo shi yace to dalilin nan sai an kai tunda an ce an littafin an sifanta shi to yanzu tunda zancen jarabawa za a yi ba sai an kawo shi ba sai an kace to sai an jarrabi mutane yace to ita ko suratul rum abinda za su zabe an kawo huruful muqatta'a bi ikhtibarin wa dalilin ala sidqi wa adl kitab alladhi صدق به الكتاب بالإخبار عن المستقبل وما يجري من وعد الروم بالنصر بعد الهزيمة ita ko rum abin da yasa ba a kawo zancen alqur'ani ba yace to kenan saboda an yi saboda jarrabawa dalilun ala sidqi wa'd alkitab kenan littafin nan da an kai ta ambata bayan huruful muqatta'a to da ya kawo labari to wannan labarin sai ya faɗi labari na gaskiya yace to wannan labarin wa hadha ibtila'un yumayyizu Allahu bihi almu'minina min almunafiqina ai jarabawa za ta bayyana mu'minai da munafikai tunda an ce sai an yi jarabawa kenan shi sai ita wannan surar sai ba a kawo zancen littafin nan ba ina fatan ana fahimta ta yace ita ko suratul qalam ita ce sura ta uku da ta sabka a makka kafirai sun kasance suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaukaci ne ko au bihi masu min aljinni yana taɓin aljannu faqtadal amru tasliyata kenan wannan al'amarin na ya hukumta ayi lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tasbitu fuadihi a tabbatar da zuciyarsa wa qaddima hadhihi tasliya ala difa an alquran alladhi jaa wa aqba dhalika wa la tuti kull halafin mahin idza tula alayhi ayatuna qala asatirul awwalin saboda damuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta a Makka farko farkon hayi yace sai a tsaya zancen zancen alqur'ani sai aka fara da lallashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai wanda littafi shi wannan ra'ayi ya dauka duk da yake mun ce wal qalami wa sururu sun ce an faɗi alqur'ani a fakaice ba akai tsaye ba to wannan shi ne abin da zamu iya faɗa kuma ne ya kamata mu dakanta wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana